الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna ashirin da ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo sha takwas ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu. za mu tashi sura ta saba'in da takwas daga tartibin alƙur'ani wannan sura tana da ayoyi arba'in tana da kalmomi ɗari da saba'in da takwas tana da huruffa ɗari bakwai da sittin da shida kuma ta sauka ne a makka da ijma'in malamai abinda wannan sura take koyarwa aqidatul ba'as aqida cewa za a tashi alkiyama sannan za a yi hisab za a yi jaza za a yi bincike za a sa sikeli da siradi da mizani kuma za a tantance 'yan wuta da 'yan aljanna sakamakon masu bin tauhidi aljanna sakamakon masu yin shirka wuta Allah ya sa muna cikin ‘yan aljanna ya tsare mu wuta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Amma ya tasa'alun, wannan an ce da ma, ma istifhamiya da an aljara, ai, an maza ya tasa'alun, a kan me suke tambayar juna, ba a ce yas'aluna ba sai aka ce ya tasa'alun, ala wazani ya tafa'alun, ai, yas'alu ba'aduhum ba'adan. shashi suna tambayar shashi me ake nufi da wannan alƙiyama ɗin ko wannan alƙur'anin ko wannan annabin da aka bashi annabta wanda yasa ake tambayar juna waɗanda ba su yi imani ba ko tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba shine Allah ta'ala ya ce ya ba da amsa ya ce anin naba'il azim suna tambayar juna ne bisa wani labari mai girma an fassara labari mai girma da fassara ɗayan guda uku al-khabarul azim an fassara shi da alƙur'ani masu wannan ra'ayi akwai malam mujahid da muƙatil da farra har malam farra yana cewa falamma ajaba sarat amma ka annaha fi ma'ana li ayyi shay'in yatasaaluna anil qur'an saboda menene ne suke tambayar juna bisa alqur'ani na biyu alba'su yana nufin tashin alkiyama wanda dama yana daga cikin abin da suke ƙaryatawa cewa ba za a tashi ba bayan mutuwa jimalan qatada ko na uku amrun nabi sallallahu alaihi wasallam suna mamaki ne suna tambayan juna dangane ga wannan annabi da Allah ya bashi annabta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce allazihum fihi mukhtalifuna allazihum fihi mukhtalifuna wanda suka kasance su a cikinsa masu sassaɓawa ne in ana nufin kafiran kawai wasu sun ce kahin wasu sun ce sahir wasu sun ce sha'ir da sauransu in kuma ana nufin tsakanin muminai da waɗanda ba muminai ba ma'ana su suna tuhuman ba magana Allah ba ne muminai kuma suna tabbatar da cewa maganar Allah ne wa annal qur'ana kalamullah da aka saɓanin ya zama kenan tsakanin wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba ko kuma tsakanin su kansu wanda ba su imanin ba ba su iya tsayawa akan wani abu guda ɗaya ba saboda dama duk sharri ne da ƙarya da ƙire suke yi wa musulunci da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kalla allah ya ce hmm, alamuna za su san abin da suke ƙaryatawa dinnan za su san sakamakonsa summa kalla sannan ana ƙara jan kunnensu saya alamun za su san sakamakon abin da suka yi ma'ana ita kalla malamai sun ce rad'un wa jazarun kamar wato jan kunne ce da kuma tsawatarwa wasu suka ce hiya nafiyul lihtilafihim ana kore sabanin nasu ne da Allah ya ce allazihum fihi mukhtalifuna sai ce kalla ba magana sabani dangane ga alqur'ani cewa maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala wa ma'ana laisal amru alama ƙalu abin ba kamar yadda suka ɗauka ko suke faɗa ba ne cewa sihirun shi'irun asatirul awwalin iktatabaha qaulul bashar da sauransu don haka in kuma al'amarin annabi ne to dangane ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne a fili su kansu sun ba da shaida bisa nagartacciyar asali da tushe na manzan Allah da kuma nagartaccen hali da ɗabi'a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi suna kiransa al-amin as-sadiq al-amin in kuma dangane ga abin da ya shafi alkiyama ne to wannan Allah ya ce wa annabi karantsi zan tashi alkiyama wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi wa rabbi suna tambayan wai alƙiyaman nan gaskiya ce Allah ya ce ka ce i bahaushe yana cewa e i wa rabbi haka ne na tabbatar na yi rantsuwa da Allah za'amal lazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna sai an tashe ku ka rantse musu da Allah za su tashi za a yi musu sakamako kuma wanda bai yadda ba za a babbaka shi da wuta shine Allah ta'ala ce allazihum fihi mukhtalifuna kalla ba haka bane kamar yadda suke kudircewa saya'lamuna za su san sakamakon abin da suka aikata thumma kalla aka sake karfafawa saya'lamun sai Allah ya bada hujjoji guda goma bisa cewa shi zai tashi alkiyama ga abu goma da ya mana a jere Allah ya lissafo su na farko ya ce alam na ja'alil arda mihada ba ni ne wanda na sanya ƙasa ta zama shimfiɗa ba ɗan adam yana kai komo da zirga-zirga a kanta kun ga hujja ta ɗaya wal jibala autada ba ni ne na sanya duwatsu suka zamo sun kafe duniya ba li'alla ta mi da bikum don kar ta dinga girgiza ko tana tambal-tambal da ku na uku wa khalaqnakum azwaja Allah ce ba ni ne na halicce ku azwajan dangi daban-daban ba akwai maza a cikin ku akwai mata akwai baƙaƙe akwai farare akwai jajaye akwai masu roɗi-roɗi akwai dogaye akwai gajeru akwai wada akwai darawada akwai masu ƙiba ɓula-ɓula akwai sirara ma akwai tsila ba ni ne ku haka ba na yi wasu kaloli daban-daban to Allah ya ce azwajan kun zo dangi daban-daban yazra'ukum fihi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir sannan Allah ya faɗi abu na hudu na uku yace waja'alna naumakum subata ni ne wanda na sanya baccinku ya zamo yankewa daga wahala asabtu yana nufin yankewa shi yasa kwanakin sati ana da yawmul ahad da yawmul isnain da yawmul arba'a da yawmul khamis da yawmul jum'a da yawmul sabti as-sabt yana nufin alqat'u shi yasa ake kiran mai aski sabit saboda yana aske gashin kan mutum to idan aka fara lissafi da yawmul ahad al-ahad nawa kenan daga wahid ne aka samo al-ahad sai a ce lahadi al-ithnain biyu shine aka samu thulatha ala wazni fu'ala aka samu biyu litinin yana nufin kenan biyu lamba ta biyu thulatha daga thalatha aka samu thulatha thulatha fu'ala aka samu thulatha yana nufin rana ta uku al-arbi'a shine aka samu arba'a daga arba aka samu arbi'a kaga sai zamo hudu alhamis daga khamis ko alhamis aljaishil muhammad saboda haka biyar kenan to daga biyar sai kuma aka ce jum'a ko jumu'a ko jumu'a juma'a ko jum'a ko jumu'a ana karanta shi uku yawmul jam sana aka samu sabt shine karshe sabt yankewa shine Allah ya ce wa ja'alna naumakum subata baccin ka yankewa ne daga wahala in ka gaji da ka zo ka yi bacci ka miƙe ka yi miƙa sai ka ji duk wahalar nan ta tafi mutum ya gaji da aiki ko ya gaji da wahala wani ma in ya je asibiti abin da ake ba shawara shine ya je ya bacci sai a kai shi wani guri a ce ya bacci in ya bacci na kwana biyu uku ya huta sai ka ga ya dawo garau rashin bacci ne ashe kenan Allah ya ce ya sanya baccinmu izamo yankewa daga wahala don a samu hutu to wannan shine abu na nawa abu na na hudu sannan na biyar ya ce waja'alna laila libasan sannan Allah ya ce na sanya dare ya zamo sutura a gare ku hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna dare sutura ne in wannan duhun yayi sai kaga kowa ya rufe kantinsa ya rufe shagonsa an tashi daga aiki da an tafi gida da an ga duhu sai a ce magariba ta garrabo kowa ya tattara inasa inasa ya tafi gida to Allah ya sanya dare kamar wata sutura ce abubuwa da yawa da daddare ake yin su saboda kamar sutura ce dan abu da dan boye a cikin sa sannan na shida yace waja'alnan nahara ma'asha kuma na sanya rana ta zamo lokacin neman abinci da rana sai kaga kowa ya tashi mai gona ya tafi gona mai kasuwa ya tafi kasuwa ma'aikaci ya tafi ma'aikatarsa mai kiwo ya tafi kiwonsa kowa ya tafi wajen ɗalibi ya tafi makaranta haka za ka ga duk an rarrabu duk an fito an kama hanya an tafi neman abin da za a ci domin a rayu kun ga Allah haka ya sanya rana sannan na bakwai ya ce wa banaina faukakum saba'an shidada sannan na gina bakwai mai ƙwari faukakum a burbushinku wace ce bakwai mai ƙwari ita ce sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai wannan shine bakwai mai ƙarfin gaske wanda ba ta faɗowa rafa'a samawati bi gaira amadin taraunaha gashi Allah ya ɗaga sama kuma bai mata dirka ko ya mata ginshiki ko ya mata fila ba kuna kallanta haka a tsaye ko bata rikito ba inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi yake rike da sama da ƙasa saboda kata rikito ta faɗo kan mutane waja'alna sirajan wahaja Allah ya ce ko muka sanya fitila mai ruruwar haske ita ce rana huwa lazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab wannan sirajan wahaja ita ce rana Allah ya kunna ta ba wanda ya san ranar da za ta mutu sai ranar da Allah ya ce iza shamsu kuwirat ba wani kamfani ne yake kula da rana ba balle a ce ka kawo bil muna shan hasken rana kyauta mu amfana a jikinmu mu amfata da dabbobinmu da shukanmu da tsirranmu da lafiyanmu da rayuwanmu duk yana da alaƙa da wannan hasken na rana wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja Allah ya ce kuma muka saukar minal mu'sirati daga hadari daga gizagizai ma'an ruwa sajjajan mai kwarara kamar da bakin ƙwarya mamako ji bahaushe ko kamar da bakin ƙwarya akwai marka-marka ko ruwa akwai marka-marka bahaushe yana da ruwa mamako yana da marka-marka yana da kamar da bakin ƙwarya to wannan ruwan kenan ya kai inda ya kai a yau da gobe linukhrija bihi habban wa nabata domin mu fitar da habban ƙwaya ƙwayar gero ce ƙwayar shinkafa ce ƙwayar masara ƙwayar acca ƙwayar iburo duk wani abu mai ƙwaya ƙwayar wake ƙwayoyin nan dai da ba wanda ya san iyakarsu har yanzu nan ba iya tantance iyakar ƙwayar da ake da ita a duniya ba ana ta bincike akan adadin ƙwayar wana batan da kuma tsirrai waɗanda za ku ci dabbobinku su ci wa jannatin da kuma gonaki da lambuna alfafan waɗanda suka rufe juna saboda yawan bishiya shi sa ake kiran laffa laffa ka naɗe abu kenan naɗaɗɗen abu laffafa mata suna kiran mayafi da suke sawa laffafa laffa abinda za ka naɗe to saboda yawan arziki a wannan lambuna da waɗannan gonaki bishiya wannan ta shiga wannan ta shiga wannan sun rufe juna sun yi maka hanya ta tsakiya kana tafiya cikin wato inuwar wannan bishiyoyi da suka ɗanfare ma juna to ina jawabin rantsuwa yake إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan dalilai guda tara na ƙudurarsa da ikonsa da kasancewarsa shi kaɗai ya yi halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi ke gudanar da halitta baki ɗaya sai Allah ya faɗi jawabin rantsuwar ice inna yawmal fasli kana miƙata lalle ranar rabe wa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin musulunci da kafirci tsakanin sunna da bid'a tsakanin zalunci da adalci tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin wanda suka yi daidai da wanda suka saba kana miƙatan ya kasance lokaci ne da aka sanya shi sananne ranar tana tafe ba za a fasa ta ba ba za a iya jawo ta ko a tunkuɗa ta baya ba a wajen Allah sananniya ce yas'alukan nasu an sa'a qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah sanin yaushe za a tashi alkiyama yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il kai da kake tambaya to wanda kake ma'ana kai da shi din duk ku sani ba don haka miƙatan mai lokaci ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yawma yunfakhu fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fata a tuna sai ga kun taho gaba ɗayanku afuwajen zango-zango jama'a-jama'a tawaga-tawaga gungu-gungu ta fitowa Allah ya ce liyawmul hash haza yawmul ba'th Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi kowa zai taru liyawmul jam duk za a tara kowa to Allah ta'ala ya ce za ku fito idan an yi busa ta biyu kenan kowa zai fito daga cikin kabarinsa dangi-dangi zango-zango tawaga-tawaga jama'a-jama'a gungu-gungu wa futihati sama'u Allah ya ce kuma an buɗe sama fakanat sai sama ta zamo abuwaban tana da ƙofofi yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al kafirina asira to za a bude sama a ga abubuwan da zai shiga ciki da kuma abubuwan da za a yi a ranar wa suyiratil jibalu kuma za a tafiyar da duwatsu a niƙe su fakanat sai ka ga duwatsu sun zama saraban kamar ƙura kamar kawalweniya irin abin da kake hangowa kyaltuɗin nan a kan titi ka hango kamar ga ruwa can a kwance amma kuma an kaje sai ka ga ba ruwan bane shine sarab ka sarabin biqi'atin ya sabahu zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab shine ma'anan sarab na farko ko saram na biyu ta zama kama haba'an mansura dutse din nan da da kake jinsa da ƙwari da tauri za a niƙe shi in kai haka sai ka ga ƙura na tashi kawai wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta komai an niƙe shi ya zama daidai wa daida ba tudu ba kwari ba rami ba gida ba komai inna jahannama tabbas wutar jahannama kanat ta kasance mirsada madakata majira mahada gawa litsaghina ma'aba makoma ce ta masu wuce gona da iri allazi ɗaga ko wa asar hayatar duniya فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الطغاوة مجاوزة الحد كأتري إياكا a matsayinka na wanda ake bi ko wanda kake bi ko wanda ake maka da'a in ka wuce gona da iri ka tsallake iyakar da Allah ya tsaye da kai a matsayinka na bawa kamai da kanka abun bauta ko kuma kamai da kanka mai yin bauta dama ɗayan biyu ne ko a mai da kai abun bauta ko kamai kai da wani abun bauta ba Allah ba to idan aka mai da kai abun bauta ba Allah ba ko kamai da wani abun bauta ba Allah ba ku biyun duk kun wuce gona da iri idan shi wanda ya ce kamai da shi abun bauta ba Allah ba da yardarsa aka yi haka to da kai da shi duk kun zama haɗabu jahannama idan kuwa shi ba shi isa ba ku kuka ƙudire a ranku cewa shi ne abun bauta to shi zai sha wanda ya bauta masa shi zai halaka don haka wuce gona da iri biyu ne ko kai kamai da kanka abun bauta ko kuma wato wani ya mai da kai abun bauta ko kuma wani ya bauta wa wani a matsayin abun bauta ba Allah ba shi za ku ga annabi isa zai sha saboda me ba da yardarsa ko amincewarsa ko izininsa aka mai da shi abun bauta ba saboda haka Allah zai tambaye shi a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم a yau mai gaskiya gaskiyarsa za ta amfane shi makaryaci kuma ya shiga uku to Allah ta'ala ya ce labisina fiha masu zama ne su a cikinta ahqaban zamani bayan zamani me yasa aka ce zamani bayan zamani saboda zamanin alkiyama ba shi da iyaka ba a sama iyaka ba zamani bayan zamani kaga kamar kenan zamani zai kare amma ba karewa zai ba saboda zamanin kiyama ba zai kare ba ahqaban hikibu ba'da hikib ahqab saboda haka za su zauna su yi ta zama su yi ta zama su yi ta zama dindindin ba za su fita ba kafirai la ya na fiha ba za su ɗanɗana fiha a cikin jahannama ba bardan duk wani abu mai sanyi sanyi iri uku sanyi na jiki shine kaɗan ji sanyin AC ko sanyin iska akwai sanyi na makoshi shine a ɗan baka ruwa mai sanyi kaɗan sha ka dansasa makoshinka ka jiƙa makoshinka to babu wannan sannan babu sanyi na uku shine a ɗan saurara musu azaba su ɗan salance kafin a ƙara ɗorawa azaba ce akan azaba kowace azaba kuma ta gaba ta ninka ta baya idan aka wa mutum wata azaba yana jin an zo ƙarshe in aka shiga da shi zango na biyu na azaba sai ga ta ninka ta baya shi yasa ba wanda zai iya jurewa azabar Allah babu laifin da ya fi shirka babu laifin da ya fi shirka babu kuma wuta azabar da ta kai wuta babu ibadar da ta fi tauhidi babu kuma abin da ya fi daɗi kama aljanna to in ka bauta wa Allah da tauhidi sai ya sa ka a aljanna din din din titir idan ka saba wa Allah da shirka sai ya sa ka a wuta din din din titir saboda haka Allah ya raba mu da shirka ya ba mu tauhidi shine Allah ta'ala ce la yazquna fiha bardan duk bardu ba za su samu ba wala sharaba ko abin sha abin da za ka sha babu shi ko ma wani iri ne in dai ba hamiman wagar saƙa da Allah zai faɗa ba illa hamiman kada su kada su ce to ai an ce za a sha wani abu sai Allah ce illa hamiman sai ruwan zafi mai tsananin zafi akwai inda Allah ya ce hamimin an wato ruwa mai zafi da ya kai matuƙa wajen tafarfasa ya kai matuƙa wajen tafarfasa da ƙuna waga saƙa da ruɓaɓɓen ruwan gyambo ruɓaɓɓen ruwan gyambo wato sirkamin 'yan wuta idan an ƙone 'yan wuta fata su ta zagwanye to sai ta zama ruwan ciwo ruwan ƙurji ruwan gyambo to wannan ruwan gyamban zai taru ya zama kamar kududdufi kuma yana tafasa kuma ruwan ciwo ne to shi za a dinga ɗebowa ana ba su suna sha Allah ka tsare muka kiyaye mu jaza'an wifaqa Allah ce sakamako ne da ya dace da irin aikin da suka yi abin nan aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai za a saka ma hal jaza'ul ihsan illa al ihsan to me laifin su Allah ce innahum kanu la yarjuna hisaba haƙiƙa su sun kasance ba sa tsoron hisabi ko ba sa fatan hisabi ba su yadda da hisabi ba balle su yi fatan hisabin ya zo musu da sauki wanda Allah ce fasofa yuhasabu hisaban yasira to su ba su ma yadda za a tashi ba balle su yadda za a yi hisabi za a yi sikeli za a yi mizani za a yi siraɗi za a yi wuta za a yi aljanna duk sun ɗauki wannan a matsayin tatsuniya to shine aka fassara la yarjuna bi ma'ana la yakhafuna hisaban ba sa tsoron hisabi akwai masu ƙaryata alkiyama iri biyu ne akwai bilisanil hal akwai bilisanil maqal wani bilisanil maqal zai faɗa da baki ban yarda ba ban amince ba ban gamsu ba ƙarya ne ba za a tashi alkiyama ba wannan shine bilisanil maqal mutum ya kujire a zuciyarsa ya faɗa da bakinsa akwai bilisanil hal halinka ya nuna baka yadda da alkiyama ba gashi kana sallah kana azumi kana zakka kana haji amma kuma rayuwarka ba ta fassara akwai ranar sakamako saboda ka zama macuci ɗan damfara azzalimi duk wani laifi yi kake kai wani ma ca yake yi ni a bani na lahira din akwai mai cewa ba ni sai mun je can za ka karɓa ha akwai kafir kafir namijin kafiri kai ba kafiri ba kafi kafiri kafirci dan atota jikan lanyo kafirin da ya wa sallah girma sai dai ya wanke ido saboda dumaman safi wani ake wa take fa da wannan wani ake wafa wannan taken akwai wanda ake cewa ko ana ruwan kuɗi sai ce sai na ci haram a ce ko jahannama ta cika ce sai na yi jemage saboda izgili akwai ma wanda na yana cewa ai daga duniya sai kaduna ma'ana ba alkiyama kenan to masu wasa da alkiyama shi yasa wannan rana ka rage laifi ka rage cutar jama'a saboda idan aka sa sikeli manzo Allah ya ce a tadaruna manil muflis kun san al muflis min aflasa yuflisu iflas muflis wanda aka yi masa kada kararrawa a kansa aka yi masa wato cari aka banzatar da kayansa aka bayar saboda ya ci bashi sahabbai suka ce almuflisifina man la dirhama lahu wala mata mara kuɗi mara kaya shine fallasashe shi yasa bahaushe yake cewa an masa fallasa wannan wace irin fallasa ce ma'ana a zo a tara jama'a a ce duk mai binka bashi ya zo za a maka fallasa to sahab annabi ya ce almuflisu fi ummati ni fallasashe a cikin al'ummata من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج دي يا أيكن الهيري أما ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا sai zo ya ma wancan ƙazafi ya zagi wancan ya zubar da jinin wancan ya ci dukiyar wancan fayuqta haza min hasanatihi sai a ɗebi aikinsa mai kyau sai a ba wancan wa yuqa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu idan aikin ladan ya ƙare masu bashi ba su ƙare ba gashi ya cuci mutane an zo ana biyan su da aikinsa na lada aikin ladan ya ƙare masu bin bashi ba su ƙare ba fa in fani hasanatuhu ukhizat min khatayahum fa urihat alaihi thumma turiha finnari sai a dinga karɓar zunubin jama'a ana ɗora masa waɗanda ya cuta ba shi da ladan da zai biya su ba shi ya laifin ba amma ya cuce su yau ya kamata ya biya su tunda babu abun biya sai a yi musanye ya rage musu laifuffuka a haɗa masa laifuffukan da ba shi ya ba amma kuma ya cuci masu laifin faɗuri hafin nari sai ƙuli-ƙulin kubura da shi a wulla shi a wuta saboda wannan shine sakamakon wanda ya ƙiyadda ko ya ƙaryata alkiyama innahum kanu la yarjuna hisaba ko la yakhafuna hisaban ko la yarjuna hisaban ba sa fatan a yi musu hisabi su wuce ko ba sa tsoron abin da zai biyo baya a lokacin hisabi wa kazzabu laifinsu na biyu wa kazzabu bi ayatina kizzaba sun ƙaryata ayoyinmu shar'iyya ko kauniya ayoyin Allah iri biyu ne akwai al'ayatu shar'iyya shine alqur'ani akwai al'ayatul kauniya su ne halittun da Allah ya kace ba Allah ne ba to anan ana nufin al'ayat ash-shar'iyya wa kazzabu bi ayatina kizzaba sun ƙaryata ayoyin mu tsananin ƙaryatawa shine ma'anan kizzaba tsananin ƙaryatawa to ƙaryatawa ba ƴan kaɗan ba babban ƙaryatawa suka yi wa kulla shay'in Allah ce kuma tare da duk wani abu ahsainahu mun ƙididdige shi kitaban a rubuce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu sagirin wa kabirin mustatar wa kullu shay'in fa'aluhu duk wani abu da suka aikata fi zubur yana littafi a rubuce wa kullu sagirin wa kabirin mustatar duk wani ƙanƙanin abu da babba yana nan a rubuce hamma mutum zai ce mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada wannan wani irin littafi ne komai ƙanƙantan abu faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa mai ya amal mitsala zarratin sharran ya rahu shi ne Allah ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba a hatsa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada kulla shay'in wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين komai na Allah a ƙididdige ki a lissafe ki a tsare ki abubuwan Allah ba ta ci barkate ba ne ba harigido ba ne akwai tsari komai na Allah akan tsari yake tafiya sai dai in baka sani ba ka sallama wa Allah fazuku Allah ce ku ɗanɗana azaba falan na zidaku ba za mu taɓa daɗa muku komai ba illa azaban sai azaba ka ɗanɗana azaba kuma za a daɗo mutum ya ɗanɗana irin wannan sai a daɗo wata kalar kalar gaba kuma ta fi ta baya shi sa wanda ya shiga wuta ya gama wulaƙanta Allah ya tsare mu ya kiyaye mu na'am إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna lilmuttaqina mafaza, lalle tabbas ga waɗanda suka ji tsoron Allah akwai marabauta, mafaza sun gama rabo, duk wanda ya ji tsoron Allah, inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, wa iddan lilmuttaqin, inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, saboda haka su ‘yan aljanna ne almuttaqina, Allah ya sa mu cikinsu. duk wata garaɓasa duk wani romo duk wani alkhairi sai Allah ya ce na masu tsoron Allah ne shi kansa alqur'anin nan asali na kowa da kowa ne shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi hudan linnasi na kowa da kowa ne amma da yake ba kowa ya bi shi ba sai Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina ga masu tsoron Allah su za su amfana da qur'ani wasiyar Allah da na farko da na ƙarshe abu ɗaya ne walqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ce nayi wasiya da waɗanda suka gabace ku da ku ku ji tsoron Allah kowane annabi wa'azinsa tun daga annabi Nuhu zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda yake cewa fattaqullaha wa ati'un fattaqullaha wa ati'un إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ألا تتقون فاتقوا الله وأطيعون كون النبي تقوايك توا أجزورا الله أجزورا الله يا أيها النبي اتق الله شيسا النبي انزي أيكيك سيتي اتق الله haisu makunta idan ka kama hanya kuma sai ce zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara zambak wa yassara laka alkhair hasu makunta zawwadaka Allahu taqwa Allah yi maka guziri na tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khaira zad at-taqwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah azumin nan da muka ƙici muka ƙi sha muka ƙi kusanta iyali muka ƙi ƙaƙaro amai da gangan muka ƙi yin duk abin da zai warware azumi duk makasudin yinsa gaba ɗaya shine la'allakum tattaqun su ake a samu takawa azumi makaranta ce madarasa taqwa na ta'allamu min as-sawm at-taqwa was sabr haƙuri ake koya da takawa daga azumi saboda haka Allah ya ce kuma ba zai karɓi aikinka ba sai kana da takawa inna ma ya taƙabbalu Allahu min almuttaqin sannan tufafi ma Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah wannan shine alheri sannan Allah ya ce in awliya'uhu illa almuttaqun waliyan Allah sune masu takawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ashe mai takawa ya cancanci a bashi komai saboda takawa ita ce koli kolin abin da dan adam zai samu Allah ya sa mu cikin attaqawa hahuna attaqawa hahuna attaqawa hahuna Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina nabi yana wannan addu'a Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina in aka baka abu hudun nan ka rabota a baka shiriya da takawa da kamewa da wadata to shine Allah ya ce inna lil muttaqina mafaza lalle marabauta wajen rabauta ya tabbata lil muttaqina ga masu tsoron Allah to menene taqwa al khawf min al jalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yawm ar rahil al khawf min al jalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yawm ar rahil التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي كي أبن دعك كي على الوجه الذي جاءت به شرائع الله يد شريعة الله تزو كي إن أنت أي كي إن أنت أبري كبري تكاسا متقوى حدائق غاشنا أنا فسر إن ذات ربوتا حدائق وسلمبنا ني da wasu gonaki wa a'ana ba da kuma inibi kala-kala nau'i-nau'i na inibi wa kawa'iba da kuma ‘yan mata waɗanda suke a cikin ƙuruciya alkawa'ib jam'u ka'ib annawahid waɗanda mamansu bai zube ba shine kawa'ib atraba tsirakun juna wato shekarunsu bai nisa ba kamar da Allah ya faɗa inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara wata tsohuwa ce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imam tirmidhi ya kacin ash-shama'il muhammadiyya ta ce ya rasulullah roƙa min Allah na shiga aljanna ta ce ai tsohuwa ba ita ba aljanna ba tsohuwa ba aljanna sai ta fashe da kuka ta ce ba haka nake nufi ba za a mai da ke yarinya ya za a shigar da ke aljanna kina tsohuwa me za ki ci aljanna kina tsohuwa sai karanta mata wannan aya ta kuma ta fashe da dariya inna an sha'ana hunna in sha'an mayar da su za a yi sabuwar halitta a mai da su 'yan mata su ma wani ya aiko tambayar nan wai malam samarin da suka mutu ba su yi aure ba da 'yan matan da suka mutu ba su yi aure ba da zaura wanda suka mutu babu miji wani an je aljanna ya za a yi da aurensu na ce ka bari a je wata kuma ta turo tambaya malam mu uku ne a wajen mijinmu to ni ce ta uku to yanzu an je aljanna ma ni ce ta uku nace ki bari a je aljanna ma aljanna ai ba matsala a cikin ta ba za a samu wannan matsalar ba a cikin aljanna na tabbatar to da haka ki bari a shiga aljanna ma ba a shiga ba a tsaya ana rigiman ma ina za a zauna wa ka'asan kamar da ce ka'annahunna baydun maknun ka'annahunna baydun mun yi wannan bayani a cikin surorin da suka gabata wa ka'asan dihaqa da kuma kofi wanda aka cika shi fal kullun a cike yake ba a shanyewa balle ka ce a karo a cike yake da kasha sai ya kuma cika shine ka'asan dihaqa la yasma'una fiha lagawan a cikin aljanna baka jin yasasshiyar magana ba a shariya ba zage-zage ba cin mutunci ba faɗace-faɗace babu rigima ba tashin bam ba tashin hankali ba musifa ba bala'i ba faɗuwar gaba ba razani ba tsoro ba kaɗuwa ba girgiza babu duk wani abu da zai firgita ka ko ya razana ka ko ya kaɗa allon ka faɗa ka ko ya sa kama kyarketa a cikin aljanna babu babu lagau duk wata yashashiyar magana ta shirme illa ƙilan salaman salama ka ji salamin kalma mai daɗi walakin zaba sannan babu ƙaryata juna kamar idan an sha giyar duniya wannan zai ce kai kai ka kiyayi kanka fa kai fa a fara kai ma juna naushi da zage-zage an ce wani ya bugu yana tambele sai ya gamu da wani shi ma a buge yake yana tambele ce wai da Allah yanzu wai karfe nawa ne ce wallahi ni ma bako ne wani kuma ya fito kofa gidansa a buge sai tar da tunkiya sai ya tsuguna yana mama ina kwana saboda ya bugu ya maki to kaga babu makuwa a cikin aljanna dan an sha giya aljanna ko an sha ruwan aljanna ko madara aljanna ko meye na aljanna to ba za a zo ana make-make ana ƙaryata juna ba shine kizzamin dinna yukazzibu ba'dhum ba'dha jaza'an min rabbika wannan sakamako ne daga Allah mahalicinka a ba'an wata bayarwa ce hisaban wacce ba ta da iyaka ba maganan ba lissafi a ciki ata'an hisaba kawai ka je kai ta yi bila hisabin kenan babu hisabi ba za ka ce ai a ce ai kai dan aljanna jiya ba ka ci kaza ba to saura uku naka ya kusa karewa to ba karewa duk abin da ka sa a gaba ba a ɗauke wuta ba a ɗauke ruwa ba a rasa ɗan itace ba da maganar rani ko damuna ko bazara ko kaza babu asibiti babu ɗaki babu amai ba kumallo ba harasuwa babu ƙwandafi babu hamma babu shiga ban ɗaki ba zagayawa kai in ka ci ka ƙoshi sai ka ɗanyi wani gumi sai ka ji kana ƙamshi almuski ya fito jikinka to shikenan komai na ciki ya zagwanye sai ka loda sabo ɗan aljanna ya gama morewa rabbi samawati wal ardi shi sakamakon nan da aka ce daga Allah kuma bayarwa mara iyaka to wanda ya ta shine rabbi samawati wal ardi wanda ya kirkiro sammai bakwai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu duk kayansa ne shi ya halitta shi ya mallaka shi yake gudanarwa ar-rahman shine ar-rahman sunansa ar-rahman war rahma sifatuhu yarhamu man yasha'u hukumuha wa muqtadaha la yamlikuna minhu khitaban ba sa mallakar cewa uf a gaban Allah ba wanda ya isa ya ce uf shine khitaba ba wanda zai magana sai an ce yi nan ku duniya ya kai surutunka amma a lahira in ba ta aka yi magana ba baka isa ba yawma yaqumu ruhu ranar da mala'ika jibrilu zai miƙe ko duk wani abu mai rai wal mala'ikatu da mala'iku saffan sun yi sahu-sahu suna jiran umarnin Allah la ya takallamuna la ya takallamuna illa man azina lahur rahman ba wanda ya isa ya magana sai wanda Allah ya bashi izini wa qala sawaba kuma ya faɗi abin da ya dace wa kam min malakin fis samawati la tubni shafa'atuhum shay'an illa min ba'da an ya'zana Allahu liman yasha'u ويرضى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا ba wanda ya isa ya ce kala in kuma an ce ya faɗan zai faɗi abin da ya dace ne zalikal yawmu alhaq wannan ita ce ranar gaskiya tabbas komai gaskiya ne a ranar faman sha'a wanda ya ga dama a nan duniya ittakhadha ila rabbihi ma'aba ya riƙi kyakkyawan makoma ta hanyar tauhidi kaɗaita Allah da bauta a kan tafarkin manzon Allah ila rabbihi zuwa ga Allah mahaliccinsa inna anzarnakum azaban qariban Allah ce lalle ina jan kunnanku ina muku gargaɗi da azaba wacce take kiris tana nan kiris yaushe ne yawma yanzurul mar'u ranar da mutum zai kalli ma qaddamat yadahu abinda hannayensa biyu suka gabatar kowane mutum zai kalli abinda hannayensa biyu suka gabatar wa yaqulul kafiru a ranar ne kafiri zai ce ya laitani ya kai cona kuntu turaba ina ma na kasance turbaya to kaico din nan ake gudu kaico ina ma dai inda da sanda da yadda ina ma dai kada ka sa wannan shi yasa ya laita ni duk inda Allah faɗi ya laita ni in ba guri biyu ba to zaka ga nadama ce dan adam yake yi misali ya ƙuli ya laita ni qaddamtu li hayati ce ya kai cona ina ma na yi wani aiki don amfanin rayuwata ya ƙuli ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada ya ce ya kai cona ina ma ban yi shirka wa Allah da wani ba يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ina ma na riƙe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama mun tafarki zuwa ga Allah ya laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riƙi ne wanda ya batar da ni a matsayin masoyi ba qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashariqaini ya laita kai cona ina ma tsakanina da kai da kabatar da ni akwai tsakanin nisan gabas da yamma sarat musharriqatan wa sirtu mugarriban shattana baina musharriqin wa mugarribi mutum yayi nan kayi nan qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina ina ma a mai da mu ba za mu karyata ayoyin Allah ba yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula ina ma dai mun bi Allah mun bi manzansa ya laita lana mithla ma utiya qarun kace ina ma an ba mu irin abin da aka ba qarun innahu lazu hazzin azim ya laita qaumi ya alamun wannan dan aljanna ne yace ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi saboda ba su imani ba ya shiga aljanna yace ina ma jama'a sun san aljanna zani su ma su imani su biyo ni to wannan shine karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai a ciki Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi faɗi ni'ima Allah ya sa muna da rabo a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu inda aka ce a yi Allah ya ba mu ikon yi inda aka ce a bari Allah ya ba mu ikon bari tambaya malam ko zan iya cin bashi a banki in biya kujeran hajji in dai bankin ba zai ɗora maka ruwa ba to ya halatta ka ci bashin musamman idan kana jiran wasu kuɗi da za su fito maka kusa-kusa amma in ba ka da kuɗi ba wanda ya ce ka ci bashi ka je haji Allah ce manistata'a ilaihi sabila walillahi ala nasu hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamati sala wa ita'iz zaka wa sawm ramadan wa hajjil bait ta kuma yace an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'tiya zaka wa tasuma ramadan wa tahujjal baita sai ta me in istata'ata ilaihi sabila haka ba wanda yace ka ci bashi shi yasa malamai suka ce idan kana da kuɗin misali kana da dubu ɗari biyar sai aka ce kujerar haji ta dawo dubu ɗari biyar sannan kuma za ka iya kashe dubu ɗari biyar ka yi aure wanne ya kamata ka yi domin da aure da haji da an sa musu kalman istida'a ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj liman istata'a ilayhi sabila to ne zaka gabatar azzawaj ko alhajj an samu ikhtilafal ulama an samu sabani tsakanin malamai wasu ce alhajj wato yana da mata sai ce alhajj wannan da ba shi da mata sai ce annika wannan ya ce malam idan na samu tahiya a sallar juma'a raka'a biyu zan yi ko uku idan tahiya kawai ka samu to raka'a hudu za ka yi ba maganin uku ba ma tahiya kawai baka samu raka'a ko ɗaya ba to raka'a hudu za ka yi wannan shine mazhabar al'imamu malik shi ko malam abu hanifa yana ga matukar dai ba a yi sallama ba ka samu tahiya to raka'a biyu za ka yi ma'ana tunda har ka tarar da liman tunda ya ce wa ma fatakum fatimu wa ma adaraktum fasallu wa ma fatakum fatimu wanda ya ce wani addu'a ya kamata in yawan in yawaita yi a cikin kwanakin da ake sa ran riskan lailatul qadari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni idan ka dace da darajar kadari wannan addu'a za ka yi domin ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma matar da ya fi so a duk duniya na na'isha da ku akwai wata addu'a da tafi wannan to da ita annabi zai koya mata da haka mu ma sai mu saci amsa a nan malam na tsinci wata dabba tunkiya na yi cigiya har tsawon lokaci ban samu mai ita ba yanzu tana da 'ya'ya shida ni kuma na gaji ya zan yi da su abinda malamai suka ce idan ka tsinci tunkiya in a cikin gari ne shi ne za ka yi cigiya in a dawa ne inda ba gida gaba ba gida baya laka aule gairika aule zain to yanzu tun da ka tsince ta kuma hatta kai wani lokacin da aka rasa mai ita to abinda za a yi shi ne a yi mata kuɗi lokacin da ka tsince ta sai wannan kuɗin ka yi sadaka da su ga mai tunkiyar kai kuma 'ya'yan duka tun da kai kaci da ita dun naka ne domin koda ya bayyana mai ita sai an zo an fara lissafin duk abin da ka kashe mata don an taɓa yin haka wani akuyarsa ta ɓata wani ya ganta ya ajiye ta ya yi tare nanta ya tare nanta da aka zo aka fara lissafin abin da ta ci sai kusa kamo kuɗinta sai ci to abin da za a yi kawai na ban maka to saboda haka sai kai lissafi a lokacin da na tsince ta za ta yi nawa a nemi waɗanda suka san awaki a nuna makamanci ya kamata za ta yi nawa in aka ce za ta yi dubu kaza to yanzu kuma za ta yi nawa aka ce za ta yi kaza to sai ka ware iya wancan sai ka yi sadaka da shi sai ka ci gaba da a, renanta da kulawa da ita a matsayin taka malam na yi sitta shawwal bara kuma ana bi na azumi biyu da ban samu yi ba da na ga ramadan ɗin bana ya zo sai na canza niyya na ce biyu daga cikin shidan can na biya ramadan ko yaya zan yi to bai yi ba ba yadda za ka yi kayi sallah ko azumi ko hajji ko wani abu da sunan nafila a karamakalla ka zo daga baya ka ce wa Allah ka canza shi zuwa farilla ba a yin haka dole yanzu dai ana binka azumi biyun nan in ka samu lokaci sai ka yi su malam mai wannan tambaya tana cewa a farkon azumi ta manta ba ta yi wankan ɗaukewa jinin al'ada ba har ta ɗauki azumi kuma ta yi sallah yaya matsayin sallarta da ta yi da azuminta azumi dai ya yi tunda azumi ana iya ɗaukansa ko da akwai janaba amma sallah ce sai in ta yi wanka sai ta yi wannan sallah ɗin domin sallah ɗin ba ta yi ba tunda ita sharaɗinta sai an yi tsarki shi ko azumi a hali uku duk azuminka yana nan garau halin da kai mafarki kana azumi kuma ka gama ni in ka tayi sai kai wanka azumin ka na nan da halin da mutum bai samu damar yin wanka da daddare ba ya kwanta bacci har gari ya waye masa da janaba sai ya wanka shi ma azumin sa na nan saboda ka da halin kuma da mutum kawai ya ga cewa bai ga mafarkin yana saduwa da mace ba kuma ya gama ni tare da shi shi ma sai ya wanka azumin sa yana nan a hali ukun nan duka azumi yana nan garau babu abin da ya shafe shi to ci gaba da kawo gudunmawa da ake yi domin sakawa a asusun marayu an samu kuɗi dubu ashirin daga wani shehin malami ba dama kuma limamin wani masallacin juma'a a'a lallai limamai alhamdulillahi liman yana aiko da dubu ashirin ai alhamdulillahi mun bari ya yi kyau saboda haka Allah ya saka liman da alheri liman Allah ya saka ma da alheri kuma wannan buɗe ƙofa ce in har limamai suna ba da dubu ishirin ya kamata ragowar da suke mamu su kuma su wuce haka ko dubu shida da ɗari biyar da atamfa turmi biyu da shadda yadi goma daga wasu ‘yan uwa daga federal teaching hospital gombe Allah ya saka musu da alheri kuɗi dubu ɗaya daga wata baiwa Allah a sa a asusun marayu ga kuma kuɗi dubu hamsin daga wani ɗan uwa ya ce a sa a asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa a tamfa turmi goma shadda yadi talatin daga wani bawan Allah bara ya nemi a yi masa addu'a akan rashin lafiya da yake fama da shi alhamdulillah ice na samu lafiya ina roƙon a ƙara mini addu'a Allah ya ƙara mini lafiya to Allah ya ƙara maka lafiya kuma ya baka ikon aiwatar da lafiyar inda zai ja maka yarda Allah kuɗi dubu hudu daga wani ɗan uwa ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a da wata dubu uku ita ma daga wani ɗan uwa ce a sa asusun marayu shi ma a yi masa addu'a Allah ya bukatunsa wanda ya ce malam ni direba ne Allah ya azurta ni da taksi ga kuɗi dubu takwas a sa'a asusun marayu a yi min addu'a Allah ya kare ni kuma ya min albarka to Allah ya kare ka ɗan taksi kuma ya maka albarka a cikin taksi ɗinka bisa wannan gudunmawa da ka ba marayu na dubu takwas wanda an san balance ne na kwana kusan nawa kuɗi ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce bara na roƙi addu'a akan Allah ya bani jari to Allah ya amsa na samu jari to shine iyan ko ɗari biyar daga cikin jarin ya ce a ba a sa asusun marayu a yi masa addu'a shekara kenan suka karu sai ka ninka biyar ɗin ta zama sau goma sha biyar ko kuɗi ɗari biyar daga wani ɗan uwa yana fama da rashin lafiya Allah ya bashi lafiya to Allah ya bashi lafiya da wata ɗari biyar ɗin ita ma daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a Allah ya bashi ikon gina filinsa ya sai fili amma a halin yanzu ba shi da ikon ginawa akwai atamfa guda ashirin da shida shadda yadi hamsin in ji wani bawan Allah ya ce Allah ya biya masa bukatunsa ‘yan kunna guda talatin da biyar da wani baiwan Allah ko a bawa marayu daga wata baiwar Allah ɗan kunna guda talatin da biyar mun san waccan shekara mun samu wacce ta ciro gwal wannan abin da mata suke mutuwa a kansa me ake kiransa daham dan kunnen daham ta ciro ta ce gashi a sa a susun marayu daga kaduna wata baiwa allah ta ce kuma kawai miji take so ta samu na gani ko kana so ne kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a butoci guda goma na alwala daga wani daga wata ‘yar uwa ta ce a yi mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya ita mai ciki ce ta ba da buta guda goma ta ce a dinga alwala a masallaci da fatan Allah ya sauke ta lafiya to Allah ya sauke ki lafiya shadda yadi hamsin a tamfa yadi biyar daga alhaji yaro na gambo isari ya ce a bawa marayu kuma a yi masa addu'a sai wani kuɗin dubu biyu daga wata ‘yar uwa ta ce ita ma a yi mata addu'a to muna roƙon Allah ya amshi waɗannan ayyuka da ake yi اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك